الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar Juma'a 19 ga watan ramadana shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 24 ga watan biyar 2019 muna roƙon Allah ya dace da muka dukan alkhairi ya gafarta mana zunubanmu wayanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu wayanda suke neman aure Allah ka ba su aure maza da suke neman mata Allah ka ba su mata nagari mata da suke neman maza Allah ka ba su mazaje nagari iyaye da suke neman addu'a ga 'ya'yansu mata Allah ya ba su miji Allah ka ba su mazaje nagari salihai kuma nagartattu ya Allah ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu Allah muna roƙonka ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a cikin jihar mu ya Allah ka sani duk wanda ke tada zaune tsaye Allah kai mana maganin shi ya Allah kai ne mai magani Allah kai mana maganin shi Allah kamar yadda ka murkushe Fir'auna da mulkinsa kamar yadda ka murkushe Karuna da dukiyarsa hamana da matsayinsa Allah ka ruguje duk wanda yake tada zaune tsaye a jihar Borno ya Allah ya Allah komin matsayinsa Allah ka tumbuke shi komin wadatansa Allah ka talautar da shi komin karfinsa Allah ka raunana shi Allah ka sa ya zama darasi ya Allah ya Allah ka san abin da ke faruwa a kasar mu Allah ba abin da ke buya gare ka Allah ka yi mana maganin shi Allah ka kawar da talauci a cikin mu Allah ka ba mu daman noma a wannan shekara ya Allah muna roƙonka ka gyara halin halayen samarinmu ya Allah mata masu juna Allah ka sauke su lafiya wa'anda suke neman haihu Allah ka ba su zuri'a tayyiba wa'anda suke neman jari na kasuwanci Allah ka ba su jari mai albarka wa'anda suke da jari Allah ka sa musu albarka a cikin kasuwancin su masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai albarka ya Allah muna roƙonka ka hada kawunan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗaukaka sunna a jihar Borno Allah ka sa mu zama masu son sunna Allah ka sa mu zama masu son masu son sunna Allah ka sa mata su zama ahalin sunna Allah ka sa ƴaƴanmu su zama ahalin sunna Allah ka sa abokananmu duka su zama ahalin sunna ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka sunna a wannan jiha ya Allah Allah ka tozartar da ka murkushe bid'a da ma'abotanta rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma a'izz al islam wal muslimin allahumma ansur man nasara ad din allahumma alif kalimat al ummati ala al haqq ya rabbal alamin allahumma aslih ahwalana wa ahwal al muslimin fi kulli makan مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السهاب اللهم اهزم أعداءنا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ونسألك العون عليهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين masu tambaya suna cewa akwai wanda yake cewa yana gabatar da ta'aziyyansa ga rasuwan dan uwa sannan kuma yana bukatan wato tambaya yana da tambaya yana cewa menene matsayin azumi ranar 15 ga watan sha'ban azumi ana yi ne daga farkon sha'aban zuwa sha biyar manzo sallallahu alaihi wasallam yana azumi yawan azumi a farkon sha'aban idan ya yi rabi abin da ya gaba yana kamewa wannan ita ce abin da wato ta tabbata a sunna wanda yana azuminsa litinin da alhamis zai ci gaba da azuminsa wanda yana azuminsa na kafara ko wani ramakonsa zai yi har gobe za a yi azumi ma mutum zai kai amma a ware ranar sha biyar ga sha'aban ɗaya a yi azumi bai inganta ba duk ladan da ake tattara ana gaya muku ba su inganta daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine an san ka wanda ake bin sa ramadan zai yi sita shawwal ya biya bashin da ake bin sa kafin ya yi sita shawwal domin idan muka dubi hadisin kafin mafatawai malamai hadisin yana cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sita min shawwal mutum yayi azumin ramadan sannan ya bi da kwanaki shida a shawwal Allah zai bashi lada tamkar ya azumin shekara to anan kai azumin ramadan sannan kai sita shawwal in ka kirga ramadan yana zaman wata goma sita shawwal yana zaman wata shidda wata biyu in ka hada ya zama shekara ko to idan abin ka bashi ramadan ka zo kai sita shawwal kenan har yanzu bai cika ba sannan kai ana bin ka bashin bin manka an shagaltar da shi da wajibi ba a bukatar kai wannan nafila ina fata an gane saboda haka mutumin da ake bin shi ramadan yayi ramadan kafin yayi sita shawwal idan baka bi cika ramadan ba ka sita shawwal ba ka da azumin ka sam kaman samar dahara sai yaushe sai ran da ramadan ɗinka ya cika shi ne malamai suke fatoyi daban-daban akan cewa mutum ya yi azumin fariza kafin ya yi na sita shawwal da yawa kuma muna gani za su yi sita shawwal ɗin amma ba su rama ramadan ɗin ba haiwani ramadan ya zo su zo suna tambaya ana bi na ramadan ban samu na rama ba wannan kuma yana cewa to kana tambaya ka yi magana ga mammiya amma kar ka ware kanka sai mu ga cewa kana da son kai yana magana ne akan iyaye a sassauta sadaki samari sun kai aure suna bukatar aure amma kuma tsadan sadaki ya sa ba za su iya su yi auren ba ni wannan magana gaskiya ban goyi bayan wannan ba ka ce tsadan sadaki ne ya hana ka aure sadaki yanzu wani tsada ne ke da shi handset ɗinka nawa ka saya nawa kake sayan handset 20 30 wani ma har 40 kaji har 70 a a samari da ba su da aure da suke saya zai sai na 100 to ka sai wansa na naira 100 ko 120 sai ka zo ka ce mana sadaki naira 100 ko 150 ko 200 ya yi tsada ina ka samu wancan ka sayi handset kuma daga sayan ka handset din recharge card da kake sawa nawa ka sa na kira da sayan data ba ka yadda wayan ka zama ba data ko ba credit ko ba haka ba ne wannan jins ɗinka bashashin nawa ka saya na saboda haka sai mu duba aure abinda ake sadaki ba tsada sai dai in ka ce irin kayayyakin da ake labtawa na inna baba kaka waye in ka ce wa'annan ne suka yawa sai mu ce eh a sassauta shi din ma yanzu an waye ba a tsanantawa muhimmi iyayen yarinya yanzu suna so ka bada sadakinka ka yi wa matarka wani abin da za ta yi na sutura in ka so ka sayi turaminka goma ko ishirin ka ce wannan na sauran jama'a don su fita kunya na al'adarsu da suke yi in ma ba ka yi ba ba inda za ka je neman aure su hana ka aure ina tsammani ko kuwa saboda haka kada ka ce sadaki ya yi tsada sai dai himman ka ne yi gana amma in yayi tsada din za a yi magana yayi tsada iyaye su sassauta yau ka duba nawa ake sayan abubuwa kwano kawai na abinci kula mai set uku ko hudu za a sayi shi dubu shida dubu goma wannan kula nawa za a sa yar yar matar da ka aura a kawo maka kana so kuma a kawo maka buhun shinkafa da buhun tsaki da semo da waye kana son katifa mai laushi da filo da bedsheet kala-kala kana so a kawo maka flat na shan shayi da gofuna da abubuwa masu kyawu kana so a hada a hada a hada eh na bai ya bai kai masa dakin ba wannan kabar kawai na daki ya fi karfin sadakinka saboda haka dubu ba yayin da ya tashi aurar da isa tunani yake in Allah ya hore masa ba damu amma wanda baya da shi yana tunani ya zai sadakinka ba zai gamsar da su ba saboda haka mu yi himma mu yi aure in ka yi himma Allah zai taimake ka Kuma ba ƙara mata wannan kayan ba yana zarginta.
Eh, eh, yauwa idan da yanzu za a yi auren in na ce sadakin ya ta kawo dubu hamsin ka kawo dubu hamsin na ji na sayi katifa ɗaya dubu arba'in na sayi filo dubu goma guda biyu na hada maka bai shi ma fi sabili layi na ɗaura maka yanzu don allah in na kai maka mata da katifa da beshid da filo kawai za ka riƙe mun yata da mutunci Wanda kuma wannan haƙƙin sa da shi ne sai.
ba ka da iko in saya maka katifa ba hankinka ba ne sadakin da ka sa wa ‘yata in ‘yata ta bani in sai tsire na ya saura gare ni in ta tana so ta sai gold ɗinta ya saura gare ta in za ta yi ɗinkinta ya saura gare ta in za ta yi jarinta ya saura gare ta ku je saudiya ku yi aure mana sannan ku san cewa eh ‘ya'yanmu suna da saukin aure a saudiya za ka je ka nemi aure za ka ba da sadaki riyal dubu talatin in ka haɗa kuɗin najeriya dubu ɗari nawa kowane riyal dubu yana zaman kusan miliyan ɗaya a riyal dubu talatin dubu ɗari uku bai ta miliyan ɗaya na kowane riyal ɗari yana zaman dubu goma riyal dubu ɗaya na riyal dubu goma
Dubu casa'in ne.
riyal dubu ɗaya naira dubu na miliyan uku sadaki ma miliyan uku yawa to gaji bai sadaki miliyan uku A yi a gyara.
gwalagwale za ka saya mata dole ne za ka saya mata turare kala-kala takalma jakunkuna gidan haya za ka kama mai kyau kai furniture kitchen ɗakuna komai ya zama intact kawai za a zo a ɗaura aure ita za ka zo da mota ne ta sa jakanta a kafaɗanta ta fita ta shiga mota ku tafi shi kenan an gama to kuma ɗakin da za ka je ka kama na haya kasrul afrah inda za a yi biki na aure ba yanzu nan mun yi aure kofan gida da rumfanka na naira dubu biyu ka- kanofi an tashi an tafi ba to dole ka sai ka je ka kama inda za ka biya akalla riyal dubu dubu goma sha biyar zuwa ishirin miliyan ɗaya da rabi zuwa biyu inda za a je a yi- ci abinci da kai da abokane matar kama da kawayenta da iyayenta a zo wannan za ka biya sannan a haɗa ka da matar ka tafi Matar kuma ita kaɗai ta sai.
wannan kuma an kun tafi ba shi kenan ba duk wata ɗaya wata biyu sai ta ka ɗauke ta kun je shago ka yi mata cefane kuma ba za ta yi maka girki ba in kana aure za ka ce ina ne za a samu abinci mai kyau kullum ana tashi daga aiki kana layin abinci a hotel za ka saya ne ka kawo a ci ba ita take girkin ba ita gayar abin da za ta yi maka bai wuce shayi ba ba za ta yi maka wanki ba amma muka duba iyayenmu yadda suka tarbiyyantar da ƴaƴan a wannan tukun ka zo ka ce sadaki ya yi tsada kuma bayan haka ɗin a ce an maka sadukin sadakin an kai maka buhu biyar shida ka zo ka gama cinyewa ran da matarka ta ce maka tsaki ya ƙare shinkafa ya ƙare to ranar kuma sai ka fara tunanin sakinta don an ci gara ya ƙare ba ka da sana'in kirki abu kaɗan sai a ce an sai kama yau saboda haka aure yana da sauki a ƙasarmu ba tsadan aure tare da haka har a tsawwala idan kuna da himma samari da za ku yi auren in kun lura da kudade da kuke kashewa a banza a abin da bai da amfani ku dage ku kama gidan da kake ɗakin da kake na haya ya isa ya ka zauna da matarka na'am ɗan abin da kake samun ka samu kuci Allah zai kiyaye Allah zai rufa asiri niyyar ka Allah ke dubawa saboda haka a dage ai aure kar a ce aure yayi tsada har a ce ana neman sassaucin sadai wai yana da azumi kawai yana zaune mani ya fita a jikinsa wani yana fita haka ne duk da ni ban sani ba ne eh a haka kana zaune mani ba ya fita idon ka biyu kana zaune kawai Kar- maniyu na'am ya ji zafi ya ji ciwo ba bai ce ya ji ciwo ba yana zaune haka kawai ko ya yi tunani maniyu baya fita a haka sai dai madiyu madiyu yana zuwa dalilin tunani ko kuma wadiyu mutane su gane bambancin maniyu da wadiyu wadiyu da maniyu bambancin su kaɗan ne a yadda ka gansu za su gansu ɗaya ne wajen kauri suna da kauri farare ne dukkansu sai dai wadiyu yana fita ne yawanci idan mutum ya yi bawali a ƙarshen bawali yake zuwa kuma yana faruwa ne yawanci ga wanda ya jima bayi da aure na'am ƙolul uzba to wannan yana kawo wadiyu to idan mutum ya ganshi da kaurin nan sai ya dauka cewa maniyu ne amma maniyu baya fita ka maniyu baya fita sai kaji zai fita sai dai in kana bacci a bacci yana iya fita ba tare da kaji mafarkin da makai ba shi yasa malamai ahlan yake cewa wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan la yadri mata asabahu igtasala ko wanda ya ga maniyu a bushe a tufafinsa bai san yaushe ya same shi ba don ta yi kai mafarkin baka san kai mafarkin ba sai ka tashi ka gani a tufafin ba irin yadda ya samu da sai na umar radiyallahu an shi sai da ya sallah asuba sai da ya je gonansa sannan ya ga busasshen bani a tufafinsa wannan shine lokacin da ka sani cewa haka ya faru sai kai wanka ka kai sallanka amma wadiyu kuma hukuncinsa hukuncin bawali ne hukuncinsa hukuncin bawali ne maziyu ya fi shi tsanani wajen hukunci amma dai dukansu na jasa ne wadiyu ɗin da maziyu ɗin dukansu na jasa ne Allah ya samu gani muna cikin suratu sa'ad ko za mu tashi kan ayata na'am a ja'alar alihata mun karanta nan? na'am don daɗi ba za ka tashi daga ajin aladin ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Allah madaukakin sarki yana mana bayanin mushrikan Makka abin da ya faru tsakaninsu da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana kiransu kalmar la'ilaha illallah suka yi mamaki suna cewa ya zai a bar wa'in gumaka a goma ga Allah ɗaya shi ne suke cewa a ja'alal alihata ilahan wahida shi yanzu ya mayar da wa'in wato gumakanmu da muke bautawa gaba ɗaya su koma Allah ɗaya inna haza la shay'un ujab lalle wannan abin yana da matukar ban mamaki abin da ya faru shine wato a su ƙuraishawa wato manyansu sun yi ta abin da suka yi suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da maganansa akan gumakansu shi dai ya yi maganansa na Allah Allah Allah amma kar ya ce wa'annan gumaka kar a bauta musu kar ya faɗi haka ya ce dai ku bauta wa Allah amma kar ya ce kar a bauta wa gumaka to ai duk lokacin da za ka nuna mutane fari in akwai baki a wajen sai dai ka nuna musu wannan baki ne sannan ka ce wannan fari ne amma idan kana cewa wannan fari ne fari ne wani bai san meye baki ba sai dauka bakin ma fari ne shine mutane ba su gane ba kullum idan ana magana in aka zo kan wasu maganganu na abubuwan da ba su dace ba ana bayani sai su ce ana taba su ana musu magana ana musu habaici a'a gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kira mai suka ce masa dole idan za a faɗi gaskiya dole a nuna ƙarya ƙarya ce sannan a nuna gaskiya ma gaskiya ce wanda bai sani ba zai ɗauka ƙaryar ma gaskiya ce shi yasa Allah da ya so mu yi kalmar imani sai ce la ilaha sannan ku illa Allah da sai ya ce Allahu wahidun kawai ku tafi ibudullah ibudullah a tafi a haka amma me yasa aka nuna cewa a cewa wani abu sannan ayi imani da Allah ومن يكفر بالطاغوت سنكته ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها saboda haka dole a kafircewa wani Allah sannan ayi imani da Allah to da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su akan tauhidi suka ji cewa abun bai musu ba me ya kamata a yi suka zo suka ce ko me suke so za a bashi ko me suke so za su bashi don ya daina wannan kira da yake zuwa tauhidi to aka yi aka yi bai yi ba sai suka ce in kudi yake so za a bashi in ma mai tsaye ne za a bashi in ma menene sai abu talib ya kira shi ya ce ya kai dan baffa ba ya kai dan dan uwana ga mutanen ka abin da suke faɗi cewa idan za ka yadda ka bar ambaton gumakansu duk abin da suke so za su ba ka na'am? ban ji ba? mene ce ne? kake so ba suke so ba duk abin da kake so za su ba ana nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa shi fa duk abin da za a bashi ba zai yadda ya bar addinin sa ko kiran da yake zuwa ga Allah wato akai ba to nan suka hakura dai sun je suna ta yin abin da suke to sai har Abu Talib ya zo yayin rashin lafiya sai ga manyan Qurayshawa sun shiga wajen shi suka ce ga wannan dan dan wannan naka har yanzu bai daina ba yana mana irin abin da yake na aibata gumaka ka kira shi ka shiga tsakanin sai abu talib ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga ga quraishawa manya suna zaune sai suka ce to me yake so sai ce ni fa abin nake so abu ɗaya ne kalma ce guda ɗaya nake so idan kun faɗa mun gama da jin cewa kalma ɗaya yake so su abu jihar suka ta suka ce wala kama a ha ashira mun ƙara maka goma inda kalma ne muka yake so mun ƙara maka goma akan wannan ɗayan faɗi kalma sai ce musu ƙulu la ilaha illallah ku ce ba wanda ya cancanta da bauta da kaɗaici sai Allah suka zabi da suka tashi aka kaɗa riga ashe abun ma ba sulhu yake so ba ashe abun ma abun ana so dama a ci mana mutunci eh inna hadha la shay'un yurad ai dama abin da ake nufi a ci mana mutunci shine inda Allah yake bada labarin abin da ya faru suka ce aj'al al-aliha yanzu zai mai da wa'annan gumakan ilahan wahida zuwa Allah daya inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abin yana da ban mamaki sai Allah ya ce wan qalaqa al-mala'u minhu manya-manya suka tafi daga cikinsu suka ce alimshu ku tafi ku tafi ba wai tafiya da kafa kawai ba a ma'ana ku je ku zarce ku yi haƙuri akan abin da kuke alimshu wasbiru ala alihatikum ku je ku yi haƙuri akan gumakan inna hadha la shay'un yurad wannan dama abin da ake nufi ai mana ana so a ci mana mutunci a ci mutuncin iyayenmu da muke bauta musu ku yi haƙuri suna baiwa juna haƙuri akan ƙarya shine wani mai tafsiri yake cewa to idan mushrikai suna baiwa junansu hakuri akan ƙaryar da suke ai hakuri a zauna me yasa kai da kake rike da sunnar annabi ba za ka yi hakuri ba makareci zai yi hakuri kai ba za ka yi hakuri ba ya jure duk abin da ake yi ya toshe kunnensa sai ya yi abin da zai yi na ƙarya me yasa kai mai son sunna mai son gaskiya ba za ka toshe kunnenka akan abin da kake ji ba ka yi gaskiyan ka je kana nuna damuwa don ana kushe ka ko ana zargin ka ko ana aibata ka mutane ba za ka samu yaddansu ba saboda haka kai abin da Allah za ka yi ka samu yaddan shi suka ce anim shi wasbiru ala alihatikum kuje ku yi hakuri inna hadha la shay'un yurad wannan dama abu ne da ake so ayi mana ana so a cin mutuncin mu ne ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah na'am suka ce mu ba mu ji irin wannan kalmar ba irin abin nan na cewa Allah ɗaya ba mu ji ba fil millatil akhira a wannan addini na ƙarshe suna nufin addinin nasara suka ce ba su ji a ce Allah ɗaya za a bautawa ba a cikin addinin nasara saboda me saboda su sun tarar da cewa Allah Allah Allah uku to sun da sun san tarar uku su kuma nasu ɗari uku da wani abu sai aka ce a zo ɗaya suka ce to ai wannan bid'a ce a ce Allah ɗayan ai addinin nasara ma ba su ce Allah ɗaya ba a nan kuma addinin nasara sun tafi da Allah ɗaya annabi isa da kansa ya yi magana ai ƙwala inni abdullah ni bawan Allah ne ko a ta niyar kitaba Allah ya bani littafi waje alani nabiyar Allah ya sa gana zama annabi waje alani mubarakan Allah ya sa mun albarka aina ma kuntu a duk inda nake wa ausani bis salati Allah ya min wasiya da in yi sallah wazzakati da in ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati Allah umarce da in bigiya ta mata na'am wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sa na zama mai girman kai ba bai sa na zama shaqi ba wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a kaina yawma wulitu tun ran da gata mata ta haife ni wa yawma amutu da ran da zan sauko kasa in zo in mutu wa yau ma'ubu a hayya da ran da za a tada ni a tashin kiyama wannan annabi isa ne ya yi magana sai Allah ya ce ya tabbatar da abin da isa ya faɗa sai ce zalika isa bin maryam wancan da kuka ji shine fa isa dan maryam din qaulul haqqa faɗi na gaskiya alladhi bihi yamqurun wannan da ake kai kawo ake musu akai ma kana lillahi bai cancanta da Allah an yattakhidha waladan a ce ya riki da subhana tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran idan Allah ya hukunta wani lamari zai ce da lamarin kasance sai ya kasance kaji annabi Isa saboda haka ce wansu su basu ji a addinin annabi Isa cewa Allah ɗaya ba wannan kuskure annabi Isa wa yake bautawa Allah ya Allah zai bautawa Allah sai dai bawa ya bautawa Allah in hadha wannan abu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo su mushrika suka ce illa ikhtilaf illa kirkiran ƙarya ne na cewa Allah daya mutuntuni mun san alloli ne ake bautawa na'am أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب anan Allah madaukakin sarki yana mana bayani a halayen da suke ciki suke cewa wannan abin da ake faɗa girgida ce suka ce a umzila alaihi dhikru min bainina yanzu kuma suna hassada ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sakon da Allah ya bashi suka ce a umzila alaihi dhikru shi yanzu an saukar masa da qur'ani min bainina a tsakaninmu duk nan yawan mu da girman mu da shekarun mu da buwayar ba mu dace ba sai muhammadu ne kadai za a ce an bashi qur'ani sai Allah ce bal hum fi shakkin min dhikri a a su suna shakku cikin ambatona wannan qur'ani da na saukar suna shakku sakon da na aika suna shakku akai a a bal a lamma yadhuqu azab abin da yasa suke haka ba su dandani azabar bane da sun ɗandani azaba za su ce eh Allah gaskiya ne ka aiko mana da masu shi yasa yayin da suka ga azaba a kiyama za su ce rabbana akhrijna go na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya Allah ka mayar da mu duniya za mu aikata sabanin abin da muke aikatawa a yanzu kaga sun ga azabar to yanzu ma Allah ya ce ballamma yadhuqu azab basu dandani azaba bane shi yasa suke irin wayannan maganganu am indahum khaza'inu na'am na'am am indahum khaza'inu rahmat rabbik shin a wajen su ne taskar ubangijinka taskar rahmar ubangijinka a hannun su ne balle su ce ga wanda suke so ya samu ga wanda ba sa so ya samu na'am al-aziz mabuwayin sarki al-wahhab mai bayarwa mulkin Allah na hannun su ne Allah ya ce am lahum nasibun minal mulki fa idan la yutuna an-nasa taqira shin ko suna da rabon wato mulkin Allah inda su ne da rabon mulkin Allah da ba za su baiwa mutum daidai da kwayar zarra ba naqira shine an-naqra alladhi yakunu ala dhahri nawa wannan tugun da zai zama a bayan dabino na da ba su iya baiwa mutum kyauta ba in dai mulkin su ne za su bayar Allah ya ce am yahsuluna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli shin ko dai suna hasadan mutane ne akan abin da Allah ya ba su daga falalarsa ma'ana suna hasadan annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya zabe shi ya ba shi manzanci alhali shi maraya ya tashi alhali shi ba dukiya ne da shi ba ba wani mulki ne da shi ba shi yasa yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim suna cewa ina ma da an saukar da qur'anin nan zuwa ga wani daga cikin manyan mutane daga garuruwan nan masu girma na'am sai Allah madaukake ce na'am na'am Allah madaukake ce kullu antum antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq wa kana al-insanu fatura kace musu da ku ne kuke rike da taskar ubangiji na da kun rike saboda tsoron talauci don ku an san ku da wannan ba wanda yake da tsoron talauci irin bai hudu Allah ya riga ya dora musu maskana gashi suna da shi ba wai babu bane amma kuma suna jin kamar ba su da shi to irin halinsu ne su ƙuraishawa suka ɗauka suke hassada cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da irin wannan kyauta irin wannan alkhairi irin wannan addini irin wannan ɗaukaka a ce shi ne ya zo da shi suna ganin bai dace da shi ba shi ne allah maɗaukaki ya yi wannan magana sai ce amlahum mulkus samawati wal ard shin ko su ne suke rike da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu in ko haka ne faliyar ko bil asbab to sai su hau can asbab su nemi sababi su je sama su rike sakon da yake zuwa ga annabi da in har za su iya a can Allah madaukake ce shine wanda yake saukar da rahmar ubangiji ka al-aziz mabuwayi al-wahhab mai bayarwa Allah nake bayarwa to in ba su yadda ba ga wani kuma in suna da ikon samai da kasai da abin da ke tsakani su samu tsani su hau sama tunda wahayin daga Allah yake zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam su je su bada shawara su hana kar Allah ya bada manzanci ga manzansa zai yi ba zai yi ba Allah ya ce jundun runduna ce ma hunalika wannan da ke can mahazumin abin rinjaya ne min al-ahzabi cikin kungiyoyi ma'ana wannan runduna ta Qurayshawa da yanzu suke cewa su ne kaza su ne kaza Allah yana bada albishir ne ga masu imani cewa a yakin badar za a rubuce su wannan shine ma'anar jundun runduna ce ma hunalika wannan da suke wannan gaho hunalika a can mahazumin su abin rinjaya ne minal ahzabi cikin kungiyoyi sun fita badar kuma an ruguje su an zuba su a cikin rijiya an gama da su saboda haka mutum kare ya fada da yin Allah idan Allah ya ce wane ne ka miƙa wuya in ka ce za ka yi fada ba da shi za ka yi fada ba kana fada ne da musabbibul asbabi wanda ya sabbaba dalilai ko ɗanka ne in Allah ya ɗaukaka shi ka ce ɗana ya za a yi don ku zauna lafiya ko balle kuma abokinka balle kuma yayanka balle kuma wani daban Allah zai ba shi ka ce za ka yi faɗa ba sai yiwu ba ga shi kurashawa sun yi na dukiya suka ce za su tara su gama su mayar da annabi shine mai kudin ƙasarsu gaba ɗaya in mulki ne suka ce za su bai wa annabi ya zama shugaba ya bar da cewa la ilaha illallah duk wannan sun nema wannan babu sun zo da na ba da abin ne amma ba wai kai tsaye da suka fara ba sai da sun ga cewa babu mutunci an yi barazanan bai yi ba an yi azubtar ɗin bai yi ba sai aka kuma lallashi to wanda yake aiki don Allah ba ruwan shi ka yaba masa ka zage shi ka bashi ka hana shi Allah ke dubawa ba kai ba gashi nan runduna ce abin rinjaya kuma an riga an rinjaye su an tozarta su na'am كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من طواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Allah madaukakin sarki ce kadzabat qablahum qaumun nuhin gabanin su wa'annan qurayshawa kafin su karyatar da manzo sallallahu alaihi wasallam jama'ar annabi nuhu alaihi salam sun karyatar da annabi nuhu lokacin da ya isar da sako annabi nuhu ya isar da sako shine farkon manzanni lokacin da mutane suka canza addini suka bar wato barbautawa Allah suka riki wasu gumaka na manyan maluman su manyan shugabannin su kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ya kasance tsakanin Adamu da annabi Nuhu alaihi salam karnoni ne guda goma ashar kurun duk suna kan tauhidi amma sai daga baya ana zuwa ana zuwa yau da gobe sai ga manyan maluma sun zo sun mutu sai shedan ya riya wa almajiran wayannan malaman ku manya da suka mutu ya kamata ku yi hotunan su ku zo ku kafa mana ku yi gumakan su aka sassaka gumaka aka ajiye shikenan an zo an ajiye in an gani sai a ce Allah sarki wannan hoton malam wani ne Allah sarki wannan malawa ne su ba su bautawa wa'annan hotunan gumakan ba sai da suka tafi wasu da suke zuwa daga baya sai shedan ya zayyana musu ai wa'annan gumakan iyayenku ba su kafa ba sai don su bauta musu sai su ma suka dinga tawassuli da wa'annan gumaka suna neman biyan bukata su neman neman albarkan wani albarkan gunki kaza albarkan wani suka dinga bauta musu to sai Allah ya aiko da annabi nuhu alaihi salam shi ne faɗin Allah subhana kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina ma'ana kana nasu ummatan wahida fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu nabiyina al'umma da suna guda ɗaya ne amma sai suka rarrabu sai Allah ya aiko da manzanni kamar faɗin Allah wa ma kana nasu illa ummatan wahida fa ikhtalafu kamar wannan saboda haka annabi nuhu alayhi salam ya zo ya isar da sakon Allah yana wa'azi ya bi kasuwa ya bi gida gida ya bi anguwa ya bi tarurruka yayi da daddare yayi da rana yayi aboye yayi a bayyane din yana cewa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku ta Allah ku nemi yafiya a wajen ubangijinku Allah zai gafarta mu Allah ya ce yayi wa'azi shekara 950 shekaru fa dai 950 yana wa'azi fa nabi fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun sai Allah ya halaka su wannan ma halakar bata zo ba sai da Allah ya tabbatar masa ba za su yi imani ba Allah ya ce masa ya Nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba wanda nan gaba zai imani sai wanda suka riga suka yi imani to ana annabi Nuhu alaihi salam ya samu dama sai addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to anan ne Allah madaukake bashi umarni kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn anan Allah ya umarce shi ya jirgi jirgin ruwa yana jirgin ruwan ma kuma ya zama abin izgili da gori ba abinda ba su gaya masa ba ana cewa ya nuhu hasirta na jaran ka zama kafinta ne da kace kai annabi sun yi abinda suka yi yana cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuka yi mana izgili yau mu ma za mu yi muku kamar yadda kuka yi mana da sannu za ku sani waye azaba za ta zo gare shi to nan annabi nuhu alaihi salam ya dauki abin da ya dauka na'am sai ya kama hanya zai yi tafi kenan sai anan ya ga dan shi yana hawa dutse ya ce da ɗansa ya bu ya kan ma'ana wala tukun ma'al kafiri dana zo ka hau karka zama daga cikin waɗanda suke kafirai da za su halaka ko a cikin wannan halin sai ya ce sa'awi ila jabal ya asimu ni min alma ai zan hau dutse nan zan zan tsira ya ce la asima yau min amrillah karshe dai wahala bainahum almawju fa kana min almudrakina to can annabi nuhu alaihi salam ya zo ya samu ya tsaya ila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak to ana annabi nuhu yazo ya sauka daga nan ne a zuri'arsa aka samu sauran zuri'a kuma na mutane shi yasa ake cewa abul bashar tsani baban dan adam na biyu baban dan adam na farko shine adam na biyu kuma shine annabi nuhu alaihi salam to annabi nuhu ya aika ya aika wato ma'ana ya aiwatar da abin da Allah ya bashi na manzanci ta hanyar da ta dace ya koma ga Allah amma ba su yi imani ba sai Allah ya halaka su shine anan Allah yake cewa kadzabat qablahum kafin wannan mushrikai na makka ai al'umuncin sun karyatar su wane ne qaumun nuhin da annabi jama'ar annabi nuhu alaihi salam wa adi da kuma adawa mutane annabi hudu alaihi salam shi ma annabi nuhu ya isar da sakon Allah gare su ba dare ba rana ya bi su sako sako lungu lungu kada ku dinga zalunta mutane kada ku kwace wa mutane kaya kada ku yi wa Allah tarayya kada ku dinga tare mutane kana kuna kwace musu kaya ina bai yi ba da yi musu gargadi suka ce ina in ma kana abin da alkawarin azaba ne ka kawo na'am wazkur aqaadin ko suratul aqab id anzara qaumhum bil ahqabi wa qad khalat an-nudur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin adhim anan suka ce ka zo ne ka canza mana addini ka zo ne ka kawar da mu daga bauta gumaka azabar ta zo mana sai ce inda ma ya cikin bihi Allah insha Allah ne iya ga dama zai zo zai kamu amma lokacin da Allah ya ce azabar ta zo balan mara'ahu aridan mustaqbil audiyati sai ga azaba ta gitto tana tinkaran gurin garin su sun dauka hadari ne zai kawo musu ruwa qalu hadha arid mumtiruna ga girgije yau zai kawo mana ruwa sai Allah ya ce bal a'a wannan girgijen ba wanda kuka sani bane huwa masta'jaltum bihi abinda kuka nema ne na azaba rihun wata iska ce na'am fiha azabun alim cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kulli shay'in tana dirmiyar da komai tana ruguza komai bi amri rabbiha ta ruguza su fa asba la yura illa masakin sai gidajen gidajen ma arurushe an bar su don aya kadhalika najzil qawmal mujrimin sai Allah ya ce wa laqad makkannahum bima in makkannakum bi mun ba su daman da ku ban ba ku ba Allah yana magana da Qurayshawa mutanen annabi Hud alaihi salam an ba su karfi an ba su wadata an ba su komai wanda ba a baiwa Qurayshawa ba waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida an ba su kunne an ba su zakata an ba su idanuwa kuma agana anhum sam'uhum wa absaruhum wa afidatuhum min shay me yasa id kanu yajhaduna bi ayati llah tunda suna musu da ayar Allah Allah ya halaka su hakan nan wa samuda da samudawa ko wa fir'auna da fir'auna da Allah ya aiko da annabi Musa alaihi salam gare shi mun karanta kisoshi fir'auna da dama a wurare daban-daban irin yadda ya nuna cewa shine rabbukumul a'la shine dake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun duk yayi abin da yayi na buwaya da mulki da isa har Allah ya kira shi da dil autadi ko anan ma wa fir'auna dil autadi yana da turaku guda hudu zai kafa duk wanda ya butace masa sai a daure shi hannunsa guda biyu kafafuwansa guda biyu a ɗaure shi ana masa azaba har ya mutu fir'auna ya yi abin da ya yi amma yau ina yake ya zama labari sai busasshen gawansa ake kallo kamar ka ce ba a yi shi ba saboda haka yanzu yau don kana da wani matsayi sai ka ce ba za ka fita ba duk matsayin da ka riƙe fa za ka fita ba kai ne farko ba ko kuwa waye a garin nan ko a ƙasan nan ko a duniyar yau da zai ce kujeran da ya rike shi ne farko wanda ya rike wannan kujera kuma ba zai bari ba babu shi za ka zo ka bari a zaman lafiya ko za ka bari a tashi hankali ko ka fita da hankalinka ka ce Allah ya ta riko kar a manta da mu eh sai ka fita ko kuma ka fita a guje ba hula ba takalmi ta bayan katanga ko kuma a ce a daga shi ina kan shi din a rike kan shi din a rike wuyan ina filo a sa za a kai shi asibiti ke ko kuma ya mutu sai a ce a sauke shi daga kafet din ma a daga kafet din a ajiye shi asibiti don akwai abin da yake zuba a jikin shi kare ba ta kafet din kafet din da kai kasa ya kashin fida da ka mutu ba za a bari bari a barka in ma za a jefar don ya lalace a jefar mana me kafet amma sai a naɗe kafet din a ajiye ka asibiti gidanka da AC da komai sai a kai ka garage eh a garage za a je gawa ba wanda zai zauna a wajen su zo su kwanta a daki wannan fa kafin a kai ka wanda kana nan ga da gangan jikinka ya aje ka a garage kana kabari zai tuna ka wannan ita ce duniya da muke koko a kanta yanzu kowa hankalinsa ya tashi in kana da mata in kana da yara kayan sallah ko ban yi musu kaza ba ban yi musu kaza ba da halal ne da haram ne da ƙarya ne da sata ne da ha'inci ne da rashawa ne sai ka sa iyalinka sun yi dariya to me ka tana da musu ga ranar da za su yi kuka to wayannan Allah ya ba su ina suke wa fir'auna dhil autar fir'auna dhil autar ma abocin taraku Allah ya ce wa samud haka nan samudawa da aka aika musu annabi salih annabi salih ya isa musu da sako yayi musu wa'azi ba dare ba rana kar ku tauye mu ku cika sikeli ku cika mizani wannan rashin gaskiya shine sa aikin su a dalilin kuma Allah ya halaka su aka yi musu tsawa gaba ɗaya suka zube a kasar suka zama kamar ba aisu ba hakan nan wa qaumi lutu go da mutane annabi lutu alaihi salam wa'inda suke maza suke neman maza ƴan uwansu shine burgewa wanda yau wasu sun dauka shine mutajara shine kasuwanci za a kira yaro a sayi waya mai tsada a bashi a sayi mota a bashi a saya masa yadu duka masu tsada a bashi don a dinga lalata da shi ya zama matar wani kuma ya zo da manyan rigwa cikinku yana zari ido kuna magana addini zai nemi ya sa baki shi kuma matan wani ne ko kuma shi kuma mijin namiji ne yanzu don Allah bayan gida yana zubi a ƙasa in kaje za ka yi bol da shi ne ko za ka tsallaka ka wuce in ka ga a riganka ya za ka yi wanda ya fita a jikin kawo ba sai kawon ka za ka tashi ba to amma ya za ka je ka nemi na wani kuma ka shiga ina hankali ina tunani allami lutu ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ba su ji ba har da ya ce musu ga mata ku aura su da mala na fi bana cika min haku inna ka la ta'lamu wa duri ka ji rashin kunyi mu ai ba ma ba ruwanmu da 'yan mata ai kai ma kasa abin da muke bukata ai amma me faru ƙarshe Allah ya daga ƙasar su ɗin dukun sai su suka je sama a sama tukun aka juya su suna zuwa kafin su isa ƙasa kuma aka bi su da duwatsu na wuta daga nan kuma da suka zo ƙasan suka wuce wutar jahannan sai Allah ce wa mahiyar minar zalimi na biba'i wannan azabar ba ta yi nisa da azzalimai masu luwaɗi ba masu ne maza ‘yan uwansu azabar tana jiransu cikin kabarinsu ku daina zama da su ku daina abota da su ba mutanen kirki ba ne a zama da su idan azabar Allah ta zo za ta haɗa da ku garin da aka halakar da su ma annabi idan yana wucewa da mutane ba yana cewa ai sauri ba kar a tsaya ruwan garin ma annabi ya hana a sha dan luwaɗi in ya baka kuɗi karka karba komin kuɗinsa karka yi abota da shi ko wajen biki kuka zauna ka kauce masa don ka zauna kusa da shi za a ce tare kuke bai halatta a zauna da fasikan irinsu a kyamace su in za su gane su gane in ba su gane ba Allah ya raba mu da su ya shiga tsakaninmu daga nan har can wa asabul aika da kuma mutane aika su ne mutane annabi shu'aibu alaihi salam su ma haka annabi shu'aibu ya isar da sakon Allah gare su suka butulce suka nuna masa cewa shin yanzu sallan da yake da addinin sa din ne yasa as-salatu ka ta'muruka an nadruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala bi amwalina ma nasha'u walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz kaji ana nuna isa yanzu sallolin da kake ne suke saka kana zuwa kace mana wannan ba kyau wannan haram wannan haram in ba don dangi kan nan ba ai da mun jefe wani maka zai ce in ba don suwa ne ba ai da mun yi maganin shi kai kuma Allah ya yi maganin ka kafin kai maganin shi ba wato Allah ne zai toshe kamar yadda Allah ke cewa walau la dafa Allahi nasa ba'dahum bi ba'd sai Allah ya sa maka tsoron wani in kana so ka taba wani sai Allah ya sa wani yana son shi kai kuma kana tsoron wancan da yake son wannan dan kana so ka taba wannan kana tsoron wannan da yake son shi din ba sai ka gudu ba kaga Allah yawa wannan din kariya dabu Allah kenan nasa ba bahu bi ba'd shi wannan ko bai san ma an kulla masa ba ashe an kulla masa ashe an karan kai an ce a hana shi wa'azi da aka duba to ai wannan wa'azi shi shine muke ji ai kuma ya za ku yi Allah ne yake kayansa Allah ya saka shehun Borno. Mu ci gaba. Ula'ikal ahzab wa'annan runduna gaba daya sun karyata manzanin su kuma Allah ya halaka su. Na'am. in kullun babu wani daga cikin waɗannan al'ummu illa kadzabar rusula face sai da suka ƙaryata manzanni fa haqqa iqab kuma azabun Allah sun tabbata a kansu na'am wa ma yanzuru haula'i to waɗannan ma ba abin da suke jira su mushrikan makka illa sayhatun wahida illa tsawa ce guda in ta zo musu malaha min fawa babu iya tsallakawa wannan tsawar in ta zo ma'ana ajalinsu in ya zo babu wucewa lokaci zai ɗauke su na'am na'am in karanta wa ƙalu sai suka ce in ji mashirakan makka rabbana ya ubangiji mu Allah ajillana ka gaggauta mana ittana rabonmu min al'azabi na azaba ɗin ittana na azaba ɗin nan na'am ƙabla yau mil hisab kafin a tada kiyama ai hisabi mun yanzu muke so a yi mana azabar ba masu ajira sai an tashin kiyama ai yayi nisa akwai wanda suke cewa ko annabi ne yazo yace a bar abin da suke ba su bari ba me kai ga haka saboda mutum yayi abin da bai daidai ba daidai ba ya ga Allah ya saurara masa shi tsammaninsa idan ya yi bai daidai ba yana tsammanin ko Allah zai kama shi a jikinsa ko a yayansa ko a dukiyarsa ko a meneninsa wani abu ya same shi a ce ai wannan abun ya same ka ne don ka taba Allah ko don ka taba annabin Allah na'am ko don ka taba bayin Allah na kwarai to yana jira wannan da yayi abin da yake so yayi yayi ya zauna lafiya yace to ko annabi ne yazo yace kada in yi to ba zan bari ba wannan yanzu yayi ladabi wannan akwai alamar kamcin son annabi tare da shi za ka ce ko annabi ne ai wannan ba lafazin girmama in dai annabi ne ya zo ya faɗa kan ai sai ka bi shi domin shi ne Allah ya aiko maka shi Allah ya samu gane Allah ya ce suna cewa rabbana ya ubangiji mu ajillana ka gaggauta mana ittana rabbanmu na azaba qabla yawmi hisab kafin ranar hisabi kamar yadda suke cewa Allahumma rabbana anzil wannan wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم suna cewa ya Allah idan abin da manzonka ya zo dinnan gaskiya ne daga gare ka Allah kai mana ruwan duwatsu ko ka kawo mana wata azaba mai tsanani daga gare ka kaga ba sa son alkhairi da so sai su ce ya Allah in abin da manzonka ya zo dinnan ya ce shi manzonka ne in gaskiya ne Allah ka shirye da mu gare shi da haka ya kamata a faɗa amma zuciya ta bushe tana ganin azawa kamar ba ta zo ba shi da suke cewa ajilana qittara qabla himul hisab sai Allah ya ce isbir ala ma yaqulun ya kai wannan manzo kai hakuri akan abin da suke faɗa wa zkur abdana dauda ka tuna da bawan mu dauda alaihi salam zal aidi ma abocin karfi innahu awwab shi mai yawan komawa ne ga Allah zai aid zal aidi ma abocin karfi mai mana wato karfi wajen ibada karfi wajen sallah ƙarfi wajen azumi domin rabin shekara yake azumi a shekara wata shida duk yana azumi annabi dawo da kenan zai yi sallah zai yi bacci rabin dare kaɗan zai yi sallah tsawon dare ya yi bacci ya ɗan huta kaɗan sai tashi ya yi dare ya yi rayu da dare kullum kenan ga sallar hantsi daban dawuda alaihi salam annabi ne kuma kana ya akulu min amali yadi da sanar hannunsa yake ci yana ƙira yana sassaka abubuwa yana suranda da shi yake cin abinci yana ke cewa dal'aidi innahu awwab inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna an karanta Allah ya ce lalle mun hore masa aljibala wato dutse Allah ya hore masa duwatsu ma'ahu tare da shi yusabbihuna suna tasbihi bil ashi wal ishraq da yammaci da kuma safiya al'isra lokacin shiro a shi da kuma lokacin yamma duk wannan wato tsuntsaye da dabbobi da duwatsu suna tasbihi tare da shi idan yana tasbihi wattaira mahshura da tsuntsaye ma sun ma an tara su sun abin tarawa ne ga shi annabi dawud alaihi salam kullun dukkan su lahu gare shi awwabu masu komawa ne zuwa gare shi suna ibada tare da wato annabi dawud alaihi salam wa shaddadna mulka Allah ya ce mun karfafi mulkinsa alaihi salam wa atainahu alhikmata muka bashi hikima kuma wa fasal alhiqab da fayyace zance fayyace magana fayyace rigima din rigima da aka zo da shi wajen Dawud alaihi salam Allah ya bashi hikima da zai fayyace a fita a samu maslaha Allah mu mai ba mu hikima na fayyace mu samu maslaha mu fita daga rigingimu na mutane walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
an saka wani kalan karak a karka ke da mana Mm.
hana wani ne
Amen.